الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yau muna ranar alhamis 20 ga watan rabi'un sani jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 za mu tashi darasi na hudu a wannan littafi mai suna المقدمة العزية للجماعة الأزهرية ود أبو الحسن المالكي الشاذلي المنوفي ya rubuta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa to idan ba a manta ba muna nan cikin hawayo albabul awwal ko a muna cikin bayani inda malam yake muna bayani akan abin da ya shafi wato al'ayanu tahira wato wasu zawat waɗanda suke tsalkaka ne suna da tsalki to ya kawo muna misali daga cikin dabbobi akwai waɗanda yake masu tsalki tun daga fitsarinsu da kashinsu akwai shanu akwai tumaki da awaki akwai raƙumma to haka kashinsu da baulinsu shi ma ba na jasa ba ne amma sai yasa kaidi ya ce da sharaɗin shi kashi da fitsari inda bai zama najasa ba nasu in ya zama ba su ci abincin najasa ba ba su karya kumallo da najasa ba to za mu tashi walabanu gairi ha tabi'un lilahmihi fama haruma aklu lahmihi falabanuhu najisun kalkhaili wal bigali wal hamir tumal ya ce walabanu gairi ha nonon dabbobin da ba waɗannan da aka ambata ba mana ba shanu ba ba tumaki ba ba raƙumma ba nonon wannan dabbar to tabi'un lilahamihi hukuncinsa yana bin hukuncin naman ne da haka hukuncin da shari'a ta yi wa namansa to shi za ka wa nononsa sai ce fama haruma akalu lahamihi duk dabbar da yake haram ne a ci namanta to falabanuhu najisun nonon ma ya zama najasa in dai wannan dabba ba a cin naman ta haram ne to nonon ta ya zama ya zama najasa kenan in ya taba sutura ka sai ka wanki na batar an gane in ya shiga cikin ruwa ya canza ruwa ruwa sun koma najasa an gane yawwa duk da matsala din akwai sabani wasu malamai na ganin cewa ba haka ba ne kawai don dabba an haramta cin naman ta kuma nonon ta ya zamo najasa da ba taran gane ba zai zamo najasa ba sai dai shi ma nonon ya zamo haram ci ne ba za a yi ba ko a sha amma don ya zuba ga sutura ka ba a cewa sai ka wanki to akwai masu wannan fahimta a wasu almazahib to amma shi almazhabul maliki sun tafi kan cewa ana la'akari ne da nama in nama halat ne nono halat ne tahiri ne in nama haram ne nonon ma ya zama najasa to shine ya kawo ana sai baka misali da dabbobin da su a fahimta su suna ganin haram ne a ci namansu to haka nonon su ma najasa ne kalkhaili kamar dawaki aga a mazhabin malikiya cin doki haram ne abinda suka ba da fatawa a kan sake ne amma sauran mazahib sun ce a cin doki halatti ne gane ko? yau halatti ne ba sunna ba ne ba wajibi ba ne ba haramun ba ne ba makaruhi ba ne halatti ne kawai in ka ci ba ka da lada in ba ka ci ba kuma ba ka da zunubi ana ba da rangani to wannan ke sau da haka ba irin maraka ba ce ko raƙumi da sauransu an gane yawuwa to akwai bambanci to amma su malikiya sun ce haram ne amma akwai wani kauli a mazhaba na cewa makaruhi ne shi cin doki din eh makaruhi ne na fatar an gane yawuwa ba a ruwaito cewa annabi ya ci doki ba amma dai kuma hadisi ya tabbata ga wato asma'u tana cewa an soke doki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci amma dai nassi bai sarraha cewa shi annabi an ɗibi nama an kai masa ya ci ba da ya ci to da cin ya zama sunna to amma bai ci ba eh kuma bai hana ba to wannan yana daga cikin dalili kuma take cewa a madina abin ya faru hadisin yana cikin sahihul bukhari a madina ya faru to kaga annabi ya sani ke an gane amma bai haramta ba duk da akwai wasu hadisai da ake kawowa ba su tabbata ba kan haramcin cin doki yawwa eh ba su tabbata ba to bai tabbata cewa annabi ya haramta ba haka kuma bai tabbata ya ci ba to shi yasa sai malamai suka ɗauki tsakiya cewa cin sa halat ne ba ka da lada in ka ci haka kuma in baka ce ba ka da zunubi kuma in ka ci ba a cewa ga zunubinka in ka ga dama ka ci in ka ga dama kuma me wannan shine zance mafi rinjaye to sai ci wal bigali da alfadarai alfadari shi ma nononsa hara abin nan najasa ne saboda me namansa haram ne an gane jakin doki kenan to wasu malamai sun masa ta'akkubi sun ce shi jakin doki ai baya haihuwa to ya aka ya samu nono tunda dama jaki da doki suke haduwa sai su sadu da juna sai a samar da shi an gane da haka ake samar da shi su da duk inda ga jakin doki to asalinsa daga jaki ne da dokanya to shi yasa shi baya da baya haihuwa saboda haka baya da nono to saboda haka malam bai kamata ya bada misali da shi ba tunda yana magana ne akan nonon dabbar da naman ta yake haram yawwa shi doki maccensa tana da nono saboda tana haihuwa amma shi jakin doki to maccensa ba ta da nono saboda ita ba ta haihuwa shi yasa zaka ga ba su da yawa a duniya ai yana daga cikin dabbobin da ba su cika yawa ba saboda ba su da asulu an gani ba su da uwa ba su da uba a karan kansu sai dai na wani jinsin na daban to saboda haka suka ce kuskure ne malam ya kawo misali da albigala a nan saboda bincike ya nuna shi jakin doki baya da nono baya haihuwa wal hamiri da jakuna jam'u himari shi ma cin naman abin nan jaki jakin gida ba na daji ba shi na daji halat ne a ci an gane? eh jakin daji ko? to amma jakin gida haram saboda haka nonon sama eh ya zama da jasa tabi'un lilabihi bisa waccan ka'ida da ya fara ambata wa ma kuriha akalu lahamihi duk abinda aka karhanta cin naman sa an gane ka sab'i ko ka sab'i wato kamar dabbobi masu dagi waɗanda ana iya farauta da su an gane irin su kare ya shiga irin su damisa dila da makamantansu to su a malikiya dukansu makaruhai ne irin su kyanwa duk makaruhi a ce su duk da shi kare akwai wani kauli a mazhaba cewa haramun ne a ce shi an gane kuma cewa haramun ne shine raji shine zance wanda ya fi ƙarfi shine dalilai suke goya masa baya amma abin da ya shafi sauran dabbobin da ya ambata sauran dabbobin da za su iya shiga ƙarƙashin wannan suna dabbobi masu dagi kamar shi zaki yana ciki kamar ita dila tana ciki kamar damisa tana ciki kyanwa wannan dukan su makaruhai ne a ce su saboda haka nonon su shi kuma fa sai ce falabanuhu makaruhun kaga bai ce na kenan ba najasa ba ne kaga wannan shi ke nuna maka a shi waccan ka'ida da ya kawo farko akwai rauni gare ta cewa duk abin da aka haranta cin naman sanonin sai ya zamo kada an najasa to wannan magana fihi nazaru an gane yawa bai kamata ba kamata ya a ce nonon ma haramun amma zancen cewa najasa ne to sai dai a nemo dalili min al-kharij an gane a samu wani dalili in an samu dalilin da ya ce nonon ma najasa ne shi kenan sai a najasa shi kamar yadda waɗanga da ya zo su dabbobi masu dagi kaga bai ce nonon su najasa ba ne sai ce a makaruhi ne kenan wajen hukuncin amfani da shi sha ko a ci makaruhi ne ba haram ba an gane yawwa in ka sha nonon kare ba ka da zunubi tun da nama ne ma a wannan kauli nasu ba ruhi duk da akwai malaman da sun ce haramun ne kuma su suka fi yawa a mazahaba kuma shi ne yin muwafaka da sauran zantuka a sauran mazahabobi cewa cin kare haramun ne yawwa wanda shehu abdullahi rahimahullah ya karfafi wannan fahimta din a littattafan sama da dama to wannan kenan an gane ko wa mai tatu mala nafsa lahu sa'ilatu haka mataccen abinda mala nafsa lahu abinda ba ya da jini sa'ilatun wanda yake gudu a cikin jikinsa shi bai da jini wanda yake yawo don kasan duk halitta mai jini to jinin yana gudu ba tsaye yake ba don in ya tsaya an samu matsala mutuwa za ka yi eh an gane yawa to duk dabbar da take tana da bata da jini jinin da yake gudana na batar an gane kuma tan mutu an gane to wannan ta zamo tsalkaka kenan ta zamo mai tsalki saboda su ƙada da suka bayar illar tsalkakan abu ga mai rai shine jini shi yasa in yana raye a can baya ya ce ba da jasa ba ne wanda ke da jini kenan mai gudu in kuma baya raye to shi ma zai yi bayani a kansa nan gaba to haka su ma sauran dabbobi da kwari waɗanda ba su da jini to su ma ko sun mutu ba su zama na jasa ba kenan in sun shiga ruwa ruwan bai da wata matsala na fatar an gane to abin da ya sa ya ce jini wanda yake mai gudu yauwa itibari ne ihtirazan ne daga jini wanda yake almanqul akwai dabbar da yake jininta almanqul ne ta ɗauko shi ne daga wani wuri ba nata na ba an gane to ita wannan ita mi ita ma mi ita ma motsa ɗinta suka ce ba abin nan ba ne ba da jasa ba ne saboda asalin jinin ba nata ba ne an gane ko? yawwa sai ce kan zuba bai kamar kuda za ka kuje ko ka kashe shi baka ganin jini ya gudana su sau da haka kuje in ya mutu ba da jasa ba ne ko da sun mutu a cikin ruwa ko da suna da yawa su ruwa ba su zama da jasa ba inda suna nan akan siffar su ta ruwa haka wannan da tururuwa ita ma tururuwa ba ta da jini bai gudu an gane haka ita ma in ta mutu ba ta zama najasa ba waddu da tsutsa an gane ita ma haka in ma kaga wata tsutsa da jini to wannan jinin mankulun ne akwai inda ta je ta ɗauko shi ba nata ba ne amma asalin halitta ta ita ba ta da jini shissa ko da ka kashe ta kaganta da jini to suka ce wai ba ta zama najasa wasu kuma malamai sun ce a ai jinin zai iya canzawa idan ya canza kuma zai bayu ita karan kanta din ta canza saboda haka ita ma ta zama da jasa wasu kuma malamai suka ce a tun da dai ba nata na ba mankulun ne to hawayo dai tana nan ɗahira to shi yasa ya ce maka ɗahiratun dukkan su waɗannan masu tsalki ne yawwa kawai dai ƙa'ida shine da ka samu dabba ko ƙwaro wanda ko kayan kashi ko ka kashe shi ka bibbige shi ba za ka ga jini ba to shi kenan ɗahiri ne ba najasa ba ne an gane ko? to faslun mai tatul adami ghairil an biya ina jisatun to ga wani sabon fasali shi kuma yauwa ya ce mataccen ɗan adam wanda ba dabba ba kenan kaga dabba ya fita tsuntsu ya fita ƙwaro ya fita to sai ya mutu to ya zama wani jasa ghairil anbiya'i in dai ba annabawa ba to kaga a wannan kauli su kaɗai yayi mi yayi istisnai kenan duk wanda ba annabi ba in ya mutu gawar ta yi mi ta zama najasa yau to ita ma wannan magana sun masa takubi a kansa cewa akwai kuskure a ciki an gane yawwa saboda in mun kalli wasu nusus za mu sun ci karo da wannan magana yauwa kamar faɗan annabi sallallahu alaihi wasallama innal mu'mina la yanjus mu'mini baya najastuwa to wannan am ne eh, duk da su sun yi tawili sun ce ana nufin in yana raye to amma dai riwayar babu abin da ka nuna haka tunda annabi idlaqi yayi al'asul fil kalami kuma a bar shi yadda yake a idlaqin sa kar ai kar ai masa kaidi haka ga asar na maganar Abu Huraira fi sahih Bukhari da yake cewa innal muslima la yanjisu hayyan wa mayyitan musulmi ko da yana raye ko yana mace ba zai zama najasa ba to kaga wannan riwayar ta shi Abu Huraira ko asar dinsa to tana karfafa waccan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ashe mumini ko da ya mutu ba zai zama najasa ba haka suka kawo fadin Allah ta'ala wa laqad karramna bani adama yace Allah da kansa yace mun karrama bani adam hmm? to ya za a ce kuma gawansa najasa ne kenan yanzu wannan in ka taba gawa kenan sai ka wanke sai ka wanke hannunka Eh, to babu shakka maganar tasa akwai rauni a kanta an gane ko yawa amma wannan ana maganar musulmi ba kafiri ba shi kafiri ko yana raye ko yana mace najasa ne amma najasa sai in yana raye ma'ana wuya ce ana nufin shirka yawa innamal mushrikuna najasu eh to shi kafiri in ya mutu najasa ne eh wancan magana ana maganan musulmi shi yasa manzo Allah ya ce innal mu'mina shi ba Abu Huraira asar ɗinsa ya ce innal muslima so ana magana ne akan musulmi to shi kuma malam maganar sa anan kaga annabawa ne kawai istisna'i eh to wannan magana tashi akwai kuskure a kanta babu babu wani dalili da yake karfafa ta cewa wai duk wani musulmi duk wani mutum koda musulmi ne in ya mutu shikenan ya zama najasa in banda annabawa saboda haka abin da ya fi shi ne duk wanda ya mutu in dai musulmi ne to ɗahiri ne sawawan annabi ne ko ba annabi ba ne su kuma kafirai in sun mutu to ga wasu ta zama najasa wannan shi ne alƙaunin raje to shi yasa ya ce adamiyan au gairahu ɗan adam ne ko waninsa ko mun dawo baya sai ce waka za mai tatu mala malahu nafsun sa'ilatun yawwa haka mataccen duk abin da yake da rai ma'ana yake da jini nafsun sa'ila yana nufin jini mai gudana e, damun jarin jini mai gudana kal kamlati kamar ƙeya ko kwarkwata kaga tana da jini wanda aka halicce ta da shi yawwa to in ta mutu ta zamo najasa alal mashhuri amma bisa ga zance wanda ya shahara don an yi saɓani shi ita ƙeya jinin nan da aka gare ta nata ne ko ko shi ma mankulun ne can wanda ta ciza can na ta ɗauko shi to waɗanda suka ce jininta na to sai suka ba ta wannan hukuncin cewa in ta mutu ta zamo najasa waɗanda suka ce mankulun ne suka ce a'a ba nata na ba asali mutane da take cizo to wannan jinin shine take tattarawa a cikin jikinta so da haka in ta mutu tana nan ɗahira an gani to haka da wanda suka yi kama da ita irin su kaska da makamantansu yawwa to shi yasa yace alal mashhuri don kasancewa akwai qabilul mashhuri akwai zance bai shahara ba amma kuma akwai shi a mazhaba yawwa cewa ƙeya ko kwarkwata in ta mutu ba najasa bace wal burgusi ko wal burgusi duk ana karanta wal burgusi haka da kazunzumi kudin cizo an gane mun san shi ai yauwa to amma shi wanda ya faɗi wannan ya ƙara da shi shine indabnil qasar a wajen wani babban malami daga cikin malikiya shi kuma shi ya ƙara shi shi kaɗai ke da wannan fahimta kaminsa a malikiya ba a samu wani wanda ya ce a'a shi ma kazunzumi in ya mutu ya zama najasa ba kaminsa babu an gane? shi yasa ya ce maka a wurinsa da kuma waɗanda suka zo baya suka ɗauki fahimta irin tashi idan wasu malamai na ganin ba haka ba ne shi ma kazunzumi in ya mutu ba da yasa ba ne saboda jininsa ba sa'ila ba ne ba sa'il ba ne ba jarin ba ne jini ne wanda yake mankulun an gane ko yawwa babban malami ne eh sunansa ah, aliyu ibn umar an yi masa kunya da abul hassan Eh, daɗaɗɗen malami ne da ya rasu wajen ƙarni na hudu ina jin hijira na da 397 ya rasu kaga ba na kusa kusa bane su mai muktasar su mai risala duk yana gabansu eh, ibn al-qassar kenan yawwa akwai su alƙadi abdulwahab almaliki akwai su a shekul abahari duk ɗalibansa ne sun yi karatu a hannunsa yana da littafi mai suna uyunul adilla yawwa kusan a mazhaba a wannan babi ne babu wani littafi da ya kai shi wajen tattara saɓani na malamai da kuma kawo dalilan kowa Eh, sunansa uyunul- uyunul adilla ana samunsa a kasuwa eh, uyunul adilla eh, mare-mari na dalilai kasha-kasha sai ka ƙoshi malamai su yi ƙoƙari allah ya zaga musu da alkhairi yau tunan za mu kwana insha Allah wani karatu sai a tashi wa ma'ubina min alhayi Eh, abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته